والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساك سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قلن قيا وانا قلينا كنو وانا يمتشي نأسبر دل اللهدي yau muna sha tara ga watan zulqa'ida hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1446 wanda kuma yake daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر أبو الأباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na 251 a cikin wannan littafi mai albarka a yau za mu yi karatu ko za mu fara karatu cikin hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabus salah babu as-salati ila ila sarir sallah da yin sitira da gado يتي أن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي, رجلي السرير حتى أنسل من لحافي na Aisha take cewa a'adaltumuna bil kalbi wal himar yanzu kwa daidaita mu da kare ku daidaita mu da jaki laqad ra'aytuni muttaji'atan 'ala as-sariri na ganni a kwanci akan gado fayaji'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo fayatawassatu as-sarira sai ya sai ya wato sai ya zama ya tsaya a tsakiyar ya tsaya a tsakiyar gadan fa yusalli sai yayi sallah fa akrahu an usannihahu sai in ji bai dace in fuskance shi ba ko in miƙe tsaye in fuskance shi fa ansallu min qibali rijlai sarir sai in janye jikina in zame jikina ta bangaren kafafuwan gadan hatta an sallamin lihafi har in janye jikina daga cikin mayafina wani hadisi kamar da muka ce imam bukhari ya fitar da shi a nan a ƙarƙashin wannan babi na assalatu ila sarir tunda yana magana ne akan sutura daga cikin abubuwan da watakila za a yi tambaya akan cewa za su iya zama sutura shine gado idan mutum zai yi sallah a cikin ɗakinsa musamman sallar nafila sannan imam bukhari ya kuma kawo shi a ƙarƙashin babin istiqbalur rajulin rajula wa huwa yusalli mutum zai iya fuskantar mutum ya sanya mutum dan uwansa tsakaninsa da alƙibla yayi sallah wato yayi sutura da dan uwansa mutum sannan ya kawo shi a ƙarƙashin babin la yaqta'u salata shay'un babu wani abu da yake yanke sallah wato ya lalata ta sannan ya sake kawo shi karkashin babun hal yaghmizu ar-rajulu imra'atahu inda sujudi likai yasjud mutun zai iya wato zungurar matarsa lokacin da yazo sujjada dan ta janye kafarta yayi sujjada a wajen to duk a karkashin wannan hadisin waɗannan duk masalolin suke duk a cikin wannan hadisin waɗannan abubuwa suke imam muslim ya fitar da shi shi ma a kitabus sala abu dawo shi ma ya fitar da shi a kitabus sala haka nan nasa'i da wasu daga cikin malamai kamar imam ahmad al-baihaqi duk sun fitar da wani hadisi hadisi ne mashhuri hadisin riwayar da imam al-bukhari ya kawo wannan riwayar aisha riwayar al-aswad ibn yazid riwaya ce ta al-aswad ibn yazid al-kufi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha inda ya ji ta tana faɗar wannan faɗarta da ta ce a adaltumuna shin kun daidaita mu arwayar masruq ibn al-ajda ashabbahtumuna shin kun kwatanta mu da tashbihi da ta'dili duk abu ɗaya ne kun daidaita mu kun kwatanta mu ne da kare da jaki arwayar ali ibn mushir ya zo da lafazin ja'altumuna kilaban kun mayar da mu kamar karnuka wani akwai mubalaga a ciki wato kun sanya hukuncin mu da hukuncin jaki jakai da karnuka duk daya nan tana nufin ƴan uwanta mata wato an maida hukuncinta da hukuncin hukuncin su su mata da hukuncin karnuka da jakuna da abu ɗaya ne asalin wannan istifhami ne na inkari abu ne aka faɗa a gabanta take inkarinsa cewa ya haka za ta kasance yayin da a gabanta ta ji an ce kare da mace da jaki suna wato yanke sallah suna yanke sallah ce yaqta us-salata al-mar'atu war-rajulu wal-himar al-mar'atu wal-kalbu wal-himar da kare da jaki da mace idan suka wuce ta gaban mai sallah suna yanke sallarsa a cikin ruwayar muslim a ruwayar masruq ibn al-ajda yake cewa zukira indaha ma yaqta'u as-salah al-kalb wal-himar wal-mar'a fa qala ashabbahtumuna bil-humr wal-kilab wato ana zaune tare da ita na Aisha radiyallahu ta'ala anha sai aka faɗa abin da yake yanke sallah sai aka ambaci kare da jaki da mace shine sai ta faɗi wannan maganar shabbahtumuna bil-humr wal-kilab ruwayar muslim ruwayar abi hafs abi bakr ibn hafs daga urwa yake cewa aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi tambaya take cewa ma yaqta'u salah sai aka ce da ita sai urwa yake cewa da ita almar'atu wal himar arwayar abdurrazzaq a cikin musannaf daga ibrahim ibn yazid an-nakhai ke cewa aisha tana cewa qarantumuni ya ahlal iraqi bil kalbi wal himar ko bilkalbi wal himar ya ku mutanen iraki kun daidaita ni wato a matsayina na mace kun daidaita ni da kare da jaki tana ishara ne zuwa ga hadisin Abu Zar wanda mutanen iraki suka ruwaito wanda zamu zo kansa insha Allah cikin karatu inda aka ambaci waɗannan abubuwa guda uku cewa suna yanke sallar wanda duk suka wuce ta gabansa duk masallacin da suka wuce ta gabansa to shi da sai ta yi wannan maganar ala sabilil inkar tana ganin cewa hukuncin da aka fahimta daga hadisin kila ba a fahimce shi daidai ba domin ita gashi tana sallah annabi yana sallah ita kuma tana kwance a gaban sa ita kuma mace ce aka ce mace tana yankewa mai sallah sallar sa in ta wuce ta gaban to ita ga ta ma ba ba ma wuce ba zaune take gaba daya a gaban sa kwance take a gaban sa saboda haka sai take ganin hadisin ba a fahimce shi yadda yake ba a na farko cikin matsalolin da zamu bayani a kansu shine matsalar farko da shi Imam al-Bukhari yayi babin saboda ita shine as-salatu ila sarir shin za a iya yin sitira da gado wannan hadisi dalili ne karar da yake nuna cewa gado zai iya zama sitira shine babin da Imam al-Bukhari ya kulla anan wasu daga cikin malamai suka ce to ai hadisin baya nuna cewa wasu daga cikin malamai suka ce hadisin karare yana nuna haka wato ba da ita yayi sutura ba da gado yayi sutura saboda akwai gadon yana da kafafuwa domin gadon su a wancan lokaci ba wai kafafuwa hudu bane kafafuwa wata ba kafafuwa iya hudu bane ta yi a samu hudu a gaba hudu a baya saboda haka akwai kafafuwan gadon wanda su za su zama tamkar suturarsa ita kuma kamar tana bayan suturar ne tunda tana kan gada ne saboda haka kamar yayi sutura ne da kafafuwan gadan wanda shine gadan kansa sannan ita kuma tana bayan sutura ne ba tana gaban ba da ita ya sutura ba saboda haka da yawa daga cikin malamai ko ce ma duka malamai ba wani sabani akan cewa gado zai iya zama sutura duk wani abu mai tudu da za ka iya sallah ka sa shi a gaba zai iya zama maka sutura saboda ka kujera za ta iya zama sutura a baya can mun yi maganar alba'ir hadisin da muka karanta za ka iya yin sutura da abin hawanka mai dabba ce ko kuma karfe ne duk zai iya zama sutura saboda ka gado ma zai iya zama sutura so ba wani sabani da na gani game da wannan cewa wani ya ce ba zai iya za a yi sutura da shi ba mas'ala ta biyu shine as-salatu khalfan na'im za a iya yin sallah a yi sitira da mutum yana bacci tun yana bacci sai ka tsaya ka yi sitira da shi ka sa shi tsakaninka da alƙibla yawancin malamai abinda suka ce babu laifi la ba's la ba's bis salati khalfan na'im mai bacci ya zama shine sitirarka kuma suka yi hujja da wannan hadisin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ne ibn hajar a cikin fatul bari jalladi na ɗaya shafi na 491 da da biyu yake cewa wa fihi anna salata ila an-na'im la tukra wannan hadisin ya nuna cewa babu laifi dan an yi sallah an yi sitira da mai bacci yace akwai hadisai da suka zo waɗanda suke nuna cewa kada a yi sitira da mai bacci ko wanda yake zaune yana hira ka a yi sitira daga masu hira da ko kuma masu bacci ceto amma hadisai ne duka waɗanda su inganta ba kamar yadda zamu yi bayanin zamu bayanin su kuma ko da ma sun inganta ibnu hajar ya ce wannan hadisan za a fahimce su ne akan yayin da ya zanto akwai abin da zai shagaltar da kai zai ɗauke maka hankali yayin da kai sitira da abin da zai rika ɗaukan ma hankali to wannan shine suke cewa makaruhi ne kada ka yi sutura da abin da zai rika ɗaukar hankalinka ya ce abin da yake nuna halaccin yin haka in ya zanto babu abin da zai ɗau hankali hadisin aisha wannan da muka karanta domin ita ce tana ke ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah tana kwance a gabansa har in ma zai yi sujjada sai ya taɓa kafarta sannan ta janye kafarta sannan ya yi sujjada a wata ruwaya wacce tana cikin sunan abi dawud tana cikin sahih bukhari cikin wannan hadisi take cewa wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabih a lokacin da abin ya faru gidaje babu fitilu farko larabawa ba su san su yi fitilu a gidajen su ba saboda haka cikin duhu ne kaga babu wani abu da zai dauke masa hankali ko da tana kwance a gabansa ba ta ɗauke masa hankali don ba maganin ta yake ba a cikin duhu ne kuma wannan ba zai zama ya ci karo da cewa yana taɓa ta ba idan zai yi sujjada yana taɓa kafarta don ta janye kafarta yi sujjada ba zai ci karo da wannan ba domin shi sallallahu alaihi wasallam ba a kawowa a rai cewa akwai wani abu da zai shagaltar da shi cikin sallarsa ko ya ɗauke masa hankali saboda ka koda ya taba kafarta dan ta janye wannan ba abu ne da shi a matsayinsa a haƙƙinsa zai shagaltar da shi ba sai dai ko kai in zai shagaltar da kai to ka kai a kai ma kuma in ba zai shagaltar da kai din ba kai ma ya halatta kai take cewa fa akrahu an usannihahu fa ansallu min qibali rijlayya saboda haka sai in ga bai dace in bai wato in tashi a gabansa ba an usannihahu ay akrahu an azhara lahu wa amurra bayna yadayhi sai ga bai dace in tashi in bayyana gabansa ba wuce ta gabansa yayin da ta so tashi ta bar gadan domin a lokacin da yake sallah ita kuma tana gice haka a gabansa shi kuma ya sa ta a tsakiya ko ya tsaya a tsakiyar ta yana sallah to in ta tashi za ta fita domin wani bukatar ta za ta iya wuce ta gabansa kuma sai ta miƙe a gabansa saboda haka sai ta ga ba haka ya dace ba to tana cikin mayafinta sai ta ja janye jikinta ta janye jikinta har ta zare ta can kafar gadan sai ta zare ta fita ba ta da ta miƙe tsaye ba to kaga wannan yana nuna maka cewa tashin nata ta ce za ta wuce ta gabansa zai ɗau hankalinsa ashe ana buƙatar a yi abin da a yi sitirar da ba za ta ɗau hankali ba ba za ta ja hankalin mai abin nan ba shi yasa a wani lafazin da yake cikin sayar bukhari ya ce take fa'akrahu an ajilisa fa'uzi rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai in ji bai dace in tashi zaune ba domin zan cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna kenan in tana zaune zai fi matsala akan in tana kwance in tana zaune za ta fi jan hankali akan in tana kwance tana bacci amma zahirin hadisin yana nuna cewa jan hankalin shine abinda zai za ta rika yi na sukurniya ta motsa nan ta motsa nan yayin da ta zanto ta miƙe zaune wataƙila ta juya nan ta mataɓa nan ta jawo wannan wannan shi zai ɗau hankalin ba wai kawai zaman nata ba ba wai kawai zaman nata ne zai ja hankali ba ko zai shagaltar da mai sallah ko ya ɗau hankalinsa illa in motsin da za ta yi to kaga idan ya zanto a zaune in ta yi motsi zai ja hankalinsa kamin babu aula almurur wucewa wucewa zai fi jan hankali sama da zama a guri guda a ruwayar nasa'i ruwayar nasa'i daga al'aswad ibn yazid take cewa fa'akrahu an aquma fa'amurra bayna yadayhi fa an sallin silala sai in ga bai dace in tashi in wuce ta gabansa ba sai in janye jikina in zama jikina har in fita ibn battal alaihi rahmatullah cikin sharhin sahih bukhari karkashin wannan hadisin yake cewa kare hatta ifatun min al'ulama as-salata khalfan na'imi wasu daga cikin malamai suna ga makaruhi ne mutum yayi sitira da mai bacci yayi sitira da mai bacci me yasa suka karhanta saboda zai iya daukan daukan hankalinsa da wani abu da zai iya faruwa yayin da mai baccin yake bacci ko ya ja hankalinsa ko ya shagaltar da shi ko ya sa shi dariya abinda zai bata masa sallah ba gaba daya domin a cikin baccin zai iya yin wani abu ko ya yi wani mafarki wanda zai bashi shi kuma mai sallar dariya kaga daga nan sallar su ta bace to sai suka ce gudun kada haka ta faru sai suka ce makaruhi ne a ce mutum yayi sitira da mai bacci a wannan shine ra'ayin Imam Malik gabaninsa shine ra'ayin Tawus almajirin Abdullahi dan Abbas da kuma Mujahid Mujahid ibn Jabr shi ma almajirin makaranta Abdullahi dan Abbas da Imam Malik su suna ganin makaruhi ne kai sitira da mai bacci Malik yana cewa kamar yadda Ibn Battal ya kaito yana cewa la yusalli ila na'imin illa an yakuna dunahu sutra kada mutum yayi sallah yana mai wato yin sitira da mai bacci sai dai in akwai sitira a tsakaninsu sai in ya sa sutura a tsakaninsu wanda wannan shine kuma qaulun tawus kuma shine qaulun mujahid mujahid yana cewa usalli wara'a qa'idin ahabbu ilayya min an usalli wara'a na'im in yi sallah a gaban mutumin da yake zaune na yafi soyuwa gare ni wato na fi san a ce in yi sallah in yi sutura da na zaune akan in yi sutura da mai bacci to kaga anan idan har ya zanto shagala ce ko abin da zai dau hankalinka shi zai hana a yi fitrar da bai bacci to wanda yake zaune min babu aula wanda yake zaune min babu aula domin wanda yake bacci ba zai dau hankalinka ba kuma musamman akan wanda yake zaune wanda yake zaune musamman yana zaune watakila ko ya dau wayarsa ko ya yi wani abu ko ya kalle ka yi wani murmushi kai ma dariya ta kama ka ko wani abu da zai zai fi jan hankalin ka fiye da wanda baccin sa yake bai ma san kana yi ba to amma su anan suna cewa shi mujahid yana cewa usalli wara'a qa'idin ahabbu ilayya min an usalli wara'a na'im me yasa ya fifita yin sallah a gaban wato wanda yake zaune akan wanda yake maganarsa ba ta'lilin bai fito min ba gaskiya talilin ta bai fito min ba sannan in aka ce sukurniya ita ce ake gudu za ta dau hankalin abin nan imamu malik da ya ce a sa sutura in mutum yana bacci a gaban ka dan ka sa sutura ba za ka fasa ganin sa ba ba za ka daina ganin sa ba saboda haka ta'lilin hana cewa ga dalilin karhantawar bai bayyana gare ni ba shi yasa ibnu battal lokacin da ya kawo ra'ayin malik maliku da na sauran waɗanda suke goyon bayan sa sai ya ce wal qawlu qawlu man ajaza zalika lis sunnati thabita yace magana anan ita ce maganar wanda ya halatta haka saboda tabbatacciyar sunna wato idan sunna ta zo kuma shikenan maganar kowa za a je ta a gefe duk da cewa ibnu battal ba maliki ne malamin malikiya ne da dadde ba ma na yanzu ba karni na shida kuma na biyar karni na biyar amma ya fi ganin tun daga sunna ta tabbata annabi yayi sallah Aisha na kwance gaban sa saboda ka tun da sunna ta tabbata kaga maganar kowa kuma sai a jingine ta a guri guda saboda haka sai rinjayar da da wannan wasu da suke karhanta abin suna hujja da hadisi ne shine hadisin da Abu Dawud ya fitar a cikin sunan dinsa a ƙarƙashin babu as-salat ila al-mutahaddithina wan niyya yayi masa taki da wannan ta matashiya sallah zuwa ga masu wato sallah a gaban waɗanda suke hira ko kuma waɗanda suke bacci wasu ne suke bacci ka sa su gaba ka yi sallah ko kuma suke hira ka sa su gaba ka yi sallah sai ya rawaito hadisin ta hanyar wani da ake ce masa Abdul Malik ibn Muhammad ibn Ayman shi kuma daga malamin sa Abdullah ibn Yaqub ibn Ishaq shi kuma amman haddathahu daga wani wanda ya bashi hadisin shi kuma daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yake cewa na cewa wato Umar dan Abdul Aziz Abdullahi dan Abbas ya gaya mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusallu khalfan na'imi wala almutahaddith la tusallu khalfan na'imi wala almutahaddith kar ku yi sallah a bayan mai bacci ko ko mai hira wato kar ku sa wani yana hira ku yi sallah ku sa shi gaba ku yi sallah ko ku sa mai bacci gaba ku yi sallah to wasu suna karhantawa saboda wannan hadisi saboda wannan hadisin to amma hadisi ne mai rauni sosai hadisi ne da'ifun jiddan mai rauni kwarai da gaske da shi Abdul Malik ibn Muhammad ibn Ayman da malamin sa Abdullah ibn Yaqub dukkanin su ba san su ba majhulai ne saboda kaga hadisan su ba za su karbu ba sannan malamin shi majhulin shi malamin nasa malamin wato da dalibin da malamin duk majhulai ne to shi kuma majahulun malamin shi kuma yaji daga wani mubahami da bai faɗi kowaye ba kaga hadisi daga majahuli daga majahuli daga mubahami mubahami shine an man haddathahu shi daga wanda ya bashi hadisi waye shi bai gaya mana ko shi waye ba to amma malamai sun ce tana yiwa wannan da yake cewa ya bashi hadisin shine abul miqdam hisham ibn ziyad saboda a ibn Majah ya fitar da shi wannan hadisi ta hanyar Zaid ibn Hubab daga Abil Miqdam daga Muhammad ibn Ka'ab daga Ibn Abbas saboda haka malamai suka ce to wannan shine wanda bai faɗi sunansa ba amma shi ya yake yanzu da aka ji shi wane ne shi ko matruk ne wa yasashe ne malamai sun yi watsi da shi wataƙila ma saboda haka ne ma suka ɓoye shi a waccan isnadin aka ce an man haddathahu saboda in aka faɗi sunansa zai zama an ƙara tsanar hadisin to shi ma abul miqdam ana ganin tsakaninsa akwai wani majahulin har ila yau akwai wani rawi majhuli kamar yadda yake cikin muqaddimar sahih muslim yake cewa ya ji daga malaminsa al-Hasan ibn Ali al-Hulwani yake cewa ra'aitu fi kitabi Affan hadith Hisham Abi al-Miqdam yace naga hadisin Hisham Abu al-Miqdam shi wannan malamin ce naga hadisin sa a cikin littafin Affan Affan shine Affan ibn Muslim as-Saffar malamin Imam Ahmad yace naga hadisin sa a ciki sai na ganshi yana ruwaya sani عن رجل يقال له يحيى بن فلان أم محمد بن كعب kaga akwai wani mutum da ba a ambace shi ba to shi ne cewa affan innahum yaquluna inna hishaman sami'ahu min muhammad ibn ka'ab wasu suna cewa hadisin nan fa hisham abul miqdam ya ji shi daga muhammad ibn ka'ab sai ce to ai wannan shi ya jawo masa bala'i asali ga daga gun wanda ya ji hadisin amma daga ƙarshe sai yake tunkuɗa gurin wanda ya ji hadisin kawai sai ce ya ji shi kai tsaye daga Muhammad ibn Ka'ab to wannan ta ja aka watsar da shi alayyi halin hadisin malamai sun ittifaki akan raunin sa kamar yadda Imam an-Nawawi a cikin littafin sa Khulasa yake cewa ittafaqu ala dhafihi hadisin malaman hadisi sun yi ittifaki ba sabani akan cewa hadisi ne mai rauni hakanan al-hafiz al-mizzi a tarjamar abdul malik ibn muhammad ibn ayman ya rauna na hadisin hakanan al-iraqi shi ma ya rauna na hadisin hakanan ibn hajar al-asqalani shi ma ya rauna na hadisin al-iraqi a cikin littafin sa tarh at-tasrib kuma ya hikaito cewa khattabi abu sulaiman al-khattabi shi ma ya rauna na hadisin ya ce bai inganta ba shi khattabi ma yana cewa akwai wasu mutane guda biyu waɗanda su ma masu rauni ne sun ruwaici hadisin daga Muhammad ibn Ka'ab su ne Tamam ibn Bazir da kuma Isa ibn Maimun wanda dukkaninsu malamai sun soke su sun ma rawaito hadisin daga su ma Muhammad ibn Ka'ab saboda hadisin ta kowace hanya bai inganta ba haka nan Abdul Karim Abu Ibn Abi Bukhari Abu Umayya Al-Basri shi ma ya rawaito hadisin shi ma kuma malami ne da malamai suka soki rabirinsa sa wannan irin hadisin an ruwaito shi daga Abdullahi dan Umar kamar yadda yake cikin littafin Al-Kamil na Ibn Adi haka nan an ruwaito shi daga hadisin Abu Huraira kamar yadda yake cikin At-Tabarani Al-Mu'jam Al-Awsat na Tabarani kuma dukkanin su ruwayoyi ne masu rauni kwarai da gaske shi yasa Ibn Hajar a maganarsa ta baya yake cewa hadisai ne masu rauni haka ba za su iya cin karo da wannan hadisi na Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan ingancin sa ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah tana kwance a gaban sa tana bacci a wanda suka karhanta sallah bayan na'im wato mai bacci Imam al-Imam al-Bukhari a cikin littafin sa sahih ya kawo cewa yawancinsu sun karhantawa ne saboda ganin cewa zai iya ɗaukan hankalinsa wanda ita ce illar kawai kamar yadda yake cewa a cikin bukhari imam al-bukhari a cikin sahihinsa yake cewa wa kariha usmanu an yastaqbila ar-rajul wa huwa yusalli Usman ibn Affan yana ga makaruhi ne mutum ya sanya wani gaba yayi sallah ya sanya shi gaba yayi sallah wato tsakaninsa da alƙibla yake cewa makaruhi ne sai ya ce wa inna ma haza idza ishtaghala bihi wannan idan zai mutumin zai dauke masa hankali amma idan ya zanto ba zai dauki hankalinsa ba to wannan babu damuwa ba komai shine yake cewa fa amma idza lam yashtaghil faqad qala zaid ibn thabit ma balaitu inna ar-rajula la yaqta'u salata ar-rajul amma idan ba zai shagaltar da shi ba zaid ibn thabit shi ma sahabin annabi ne yake cewa ban damu ba ban damu ba mutum dan yana zaune a gabanka ba zai yanke maka sallah ba saboda haka dan ka taho kai wato sutura da sahun da yake mutumin da yake gabanka a sahun gabanka babu komai ko ka shigo masallaci wani yana zaune yana karatun alkur'ani ya ba da baya ka tsaya bayan sa kai sallah kai sutura da shi wannan babu komai da ba zai iya ba zai dauki hankalinka ba amma ya zanto akwai abin da yake yi da zai dauki hankalinka ya zauna amma waya yake yana hira da wani abu shakka in ka sashi a gaba zai dinga jan hankalinka kuma ba za ka samu nutsuwar da ake so ka samu ba kuma duk abin da zai ja zai shagaltar da mutum lokacin da yake sallah ana son ya kauce masa yayin da zai sallah duk abin da zai shagaltar da shi ya dau hankalinsa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya cire rigar da take jikin saboda zanen da yake jikinta yana daukan hankalinsa zane ne kawai aka yi jan layi layi ne to wannan saboda layi layin kawai da yake jikinsa ya ce ya cire ta ya ce a kawo masa wadda babu a jikinta kaga min babu aula idan zanto akwai wani abu ko wani hoto ko wani rubutu ko wani sauti wani zai sanya TV a gaban sa yana sallah zai wanda suke sauka a hotel da talabijin tana yi sai sa ta gaba a kunna kuma wani bol ce ma ake kuma kuma mayan bol ne kuma ya zo ya sa ta gaba yana sallah kai ka san ba inda sallah za ta za ta je duk wani abu da zai ja hankalinka to bai kamata ya zanto ya zama a gaban ka ba lokacin da kake sallah to shi yasa al-khattabi yake cewa amma salatu lil mutahaddithin faqad kariha ash-shafi'i wa ahmad min ajli anna kalamahum yushghil al-musalli yace sallah a gaban masu hira imamu ahmad da imamu shafi'i sun ce makaruhi ne ce ba bai dace ba saboda zai su riga daukan hankalin mai sallah wa kana ibn umar la yusalli khayf khalf rajul yatakallam illa fi yawm al-jum'ah abdullahi dan umar baya yadda yayi sallah a gabayan mutumin da yake hira yake maganganu sai dai ranar juma'a ranar juma'a kuma wani abu ne da ba yadda ya iya saboda cikar cikowa ta jama'a amma in ba haka ba baya yadda ibn battal ya yi magana akan sitira da mace mutum ya yi sitira da mace yake cewa da yawa daga cikin malamai da yawa daga cikin masana suna ganin makaruhi ne mutum ya yi sitira da mace a sallah ya hikaito cewa malik ya faɗa fil muhtasar ce ƙala malik fil muhtasar da yake nufi da al muhtasar
قال مالك في المختصر مختصر الخليل مدونة وانا كتاب مختصر ما ليس في المختصر أقول للتافن ابن شعبان سننشي مختصر قول مالك مما ليس في المختصر الكبير لابن عبد الحكم ibn sha'ban shine mai littafin ibn sha'ban ya rasu shekara 355 ya tattara maganganun maliku waɗanda ba sa cikin littafin al-mukhtasar al-kabir na ibn abdul hakim sai tattara su sai ya kirawo shi mukhtasar qawli malik ibn anas mimma laysa fi al-mukhtasar al-kabir ibn abdul hakim yawa to shine sai suka takaita shi wasu fil muktasar ko su ce qala fi muktasari ma laysa fil muktasar yawanci almazari a sharh at-talqin yakan kawo shi da wannan sunan hakanan ibn rushd al-jadd cikin littafin sa al-bayan wa tahsil yakan kawo shi da wannan sunan muktasar ma laysa fil muktasar maganganun imamu malik ne a ciki to shine yake cewa qala malikum fil muktasar ay kama fil muktasar لا يستتر بالمرأة وأرجو أن يكون السترة بالسبي واسعا Imam Malik yace kada ka yi sitira kai masallaci da mace kar ka yi sitira da mace amma ina ganin in yaro ne karami da sauki ba laifi in yaro ne ka iya sitira da shi amma ban da mace haka nan wa qala fil majmu'a to ita kuma al majmu'a fa ita kuma al majmu'a ita kuma ce ce المجموعة لابن عبدوس ابن عبدوس yana da littafin al-majmu'a duk littafai ne yanzu babu su amma asali littafai ne da suka tattara maganganun Malik shi ibn Abdus ya ji su daga wajen Suhnun shi kuma daga rijalin ar-rijali Malik an Malik Malik yake cewa wala yusalli wa bayna yadayhi imra'atun kada mutun yayi sallah ya yi sutura da mace wa in kanat ummuhu aw ukhtuhu ko da babarsa ce ko ƴar uwarsa illa an yakuna dunaha sutura sai dai in akwai sutura tsakanin shi da ita haka nan Imam Shafi'i yana cewa kada mutum yayi sutura da mace ko da dabba Ibn Battal a cikin maganganunsa yana nuna cewa suturar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya da Aisha wa kila khas min khasa'isi wato annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yin abin da ba kowa ya halatta ba saboda shi yana da wata sifar da ba kowa ke da irin ta ba kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar matarsa yana azumi aka tambaye ta yace wa ai ta ce wa ayyukum kana yamliku irbahu waye cikin ku zai iya rike sha'awarsa waye zai iya rike sha'awarsa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai saboda haka shine ibnu battal yake cewa wa wajhu karahiyatihim lidhalika wallahu a'lam li'anna as-salata mawdu'atun lil ikhlas wal khushu' ce watakila abin da yasa malamai suka karhanta mutun yayi sitira da mace suka ce saboda ita sallah watakila kasancewar sallah abace da ake son a nutsu a cikin ta a samu khushu'i a samu ikhlasi wal musalli khalfa al mar'a amma wanda zai sanya mace gaba yana sallah annaziru ilaiha kuma yana kallanta suka ce yukhsha alaihi alfitnatu biha ana jin tsoron ta fitine shi wal ishtighalu an as-salati bi nazarihi ilaiha ya shagala gabarin sallar sa ta hanyar duba zuwa gare ta wato kallanta ya sa ya dauke masa hankali a ya dauke masa hankali akan sallarsa لأن النفوس مجبولة على ذلك دون أنها للشيء أدم أكونا زين للناس حب الشهوات من من النساء saboda haka Allah ya halicci dan adam da wannan to gudun kada ka abin da zai jawo maka wata fitina a cikin sallarka har ladan sallar kai ragu sai suka karhanta hakan yace wannasu la yaqdiruna min milki arabihim ala mithli ma kana yaqdiru alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mutane ba su danna zuciyarsu ba ko bukatar su kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai yi falidhalika sallahu wa khalfa al-mar'ati saboda shi yayi sallah ya sa mace gaba hina amana ash-shughla balihi biha yayin da ya tabbatar ba ta ba ta dauki hankalinsa ba walam tushghilhu an as-salati ba ta shigaltar da shi ga sallarsa ba amma muka duba maganar maliku da yake cewa wa in kanat ummuhu aw ukhtuhu wa in kanat ummuhu aw ukhtuhu illa an yakuna dunaha sutra me za mu fahimta tunda ce ko baba su ce ko kaga maganar sha'awa ba ta zo ba yarsa babarsa kakarsa duk maganar sha'awa ba ta zo ba to amma imam malik yace kai yayi koda matarsa ce ba koda uwarsa ce ko babu shi ce me yasa ya faɗa haka eh dan ya rufe kofar dan ya rufe kofar shi yasa yace watakila wannan illa togaciyar da yayi ta zanto togaciya ce da take komawa zuwa ga ƴar uwarsa da matarsa illa an yakuna bainahu wa bainaha sutra da zanto babarsa ko abin nan tunda in matarsa ce dan ya kawo wani dan dan tsireren kara ya sa a gabansa ba zai kare ta ba ba abin da zai hana ya shagalta da ita sitirar da zai sa ba ta hana shi in dai ba labule zai zo ya daura ba sa sitirar da za ta kare ta amma duk da haka al-iraqi a cikin tarhu tathrib sai wa ibnu battal ta'aqqubi akan wannan yace amma zaka iya cewa annal asl adamu takhsis hatta yasiha ma yadullu alayhi wani yazo yace wannan khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wani yace wannan khususiyya ce ta manzon Allah yace wannan abu ne da yake buƙatar dalili shi al aslu shine at ta'assi fi af'ali rasul sallallahu alaihi wasallam idan annabi yayi wani abu aka gani shi al aslu shine ai koyi da shi yanzu ita na na Aisha ta kawo wannan ne fi ma'arid al-ihtijaj abu giran da take kafa hujja idan ya zan wani abu ne da yake bance Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba za ta yi hujja da shi ba mutum ba zai zo ya auri mata biyar shi da bakwai ya ce zai hujja kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba saboda me saboda wannan khususiyar sace to amma tunda hada na Aisha ta kawo abun a babin hujja ita bata fahimci khususiya ba kuma al-aslu shine ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne da shi a cikin su sai in an samu dalilin da ya nuna cewa wannan abun ya takaita gare shi to in aka ce an takaita shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya auren sama da mace daya zai iya auren mace ba sadaki kai ba za ka aure mace ba sadaki ba shi yasa Allah ce khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai banda sauran mu'mini ita ce alwahiba matar su ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi zai iya aurenta wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi an yankiha khalisatan laka min duni saboda haka shi wannan kaga nassi ya zo karara aka ce shi kadai banda sauran mu'mini to duk abin da ba a yi togaciya ba in wani ya zo ya ce khususiyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam babu dalilin da ya nuna khususiya to ba za a karba ba shi yasa al-iraqi ya ce to anan wani zai iya cewa cewa wannan abin da ya faru na annabi sallallahu alaihi wasallam khususiyar sa ce yana buƙatar dalili musamman ma idan muka dubi Aisha radiyallahu anha tana hujja da wannan aikin ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ta yi hujja ba kuma da abin da ya zanto khususiyar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam wani yana nuna mana yadda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zanto wato madogara ce suka zama matata ce ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka faru a gida a cikin daki tsakaninsu da shi banda su banda shi sai Allah ba wanda ya gani to ta wajensa aka samu wannan labari yana cikin hikimar ma da ta sa annabi ya yi auratayya da yawa saboda sunnoninsa na cikin gida wanda wani ba zai iya tsinkayo su ba su zo su ba da labarinsu to duk wannan irin abubuwan da suka rika faɗa ne a cikin tattaunawa ne take ba su wannan labarin ba cikin su wanda zai iya zuwa ba wani sahabi la Abu Huraira wala Ibn Umar wala Abu ba wanda zai iya zuwa cikin ɗakin Annabi tsakar dare ya ga me yake amma ina na Aisha tana ɗakin cikin ce to gashi gashi gashi abin da annabi yake wannan ita ce sunna da Allah ya haramta wa in ta tsina ita Allah ya haramta musu wannan ni'imar daga su sai ɗakunan matansu amma ba san me yake faruwa a ɗakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba na sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce wa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ayatul lahi shine alqur'ani wal hikima ita ce sunnar da take faruwa a cikin dakunan su cikin gidajen su saboda su suka kade ta da wannan falalar suka kade ta da wannan abin nan din mas'ala ta uku ita ce mas'alar da ita Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ambaci wannan hadisin saboda ita tunda an gaya mata cewa daga cikin abubuwan da suke yanke sallah يقطع يقطع الصلاة صلاة الرجل تجي المرأة والحمار والكلب da mace da jaki da kare saboda haka sai tace za ku daidaita mu da kare da jaki mu mata bayan gashi ko ina annabi yana sallah ina kunci a gaban sa inda a ce mace za ta yanke sallar mutum da annabi zai bar ni in kwanta gaban sa bai sallah wannan shine shine argument din ita Aisha radiyallahu ta'ala to malamai sai suka yi sabani dangane da wannan mas'alar cewa to mace tana idan ta wuce gaban mai sallah sallar sa za ta yanke za ta lalace ne ko kuma za ta lalace ba maganar jumhur mafi yawancin malamai mafi yawancin malamai akasarin malamai su ne waɗanda suka tafi akan cewa dan mace ta wuce ta gaban mutum ba ma mace ba hatta kare din hatta abin da ba za su lalata sallarsa ba ba za su lalata sallar mai sallah ba wannan kaulin an rawaito shi daga wasu daga cikin sahabbai kamar Usman ibn Affan wanda je magana sa dazu cewa la yaqau salat rajul rajul la yaqau salat rajul rajul Usman ibn Affan yana cikin sahih Bukhari ke cewa eh عثمان بن عفان ايه ايه وكره عثمان نعم عثمان بن عفان yana ganin ba za ta ba za ta ba za ta yanke ba haka nan Ali ibn Abi Talib haka nan Huzaifa ibn al-Yaman haka nan Abu Sa'id al-Khudri haka nan Ibn Umar ibn Abbas duk waɗannan suna ganin sallah ba za ta yanke ba dan wani abu ya wuce ta gaban mutum ma'ana ba za ta lalace ba akwai ruwayar da aka yi daga abubakar da umar cewa su ma suna da wani ra'ayi amma ruwayar ba ta inganta ba daga cikin waɗanda suka zo bayan sahabbai kuma akwai sa'id ibn musayyib akwai abidatu salmani da amir ibn shurahbil sha'bi da alqasim ibn muhammad da urwa da imam az-zuhri kuma wani ita shi ne ra'ayin Sufiyanu Sauri da Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Abu Thawr da sauransu a imma al-thalatha duka suna kan wani ra'ayi cewa la yaqta'u salata shay'un dan wani abu ya wuce ta gaba masallaci sallarsa ba ta bace ba gaba daya ibn umar yake cewa kana yuqalu la yaqta'u salata al-muslimi shay'un ana cewa babu abin da zai yanki sallar musulmi akwai wani riwayar da ake ruwaitowa zuwa ga annabi ya faɗa haka amma bata inganta ba abin da ya inganta shine mawqufi magana abdullahi dan umar abu dawud ya fitar da riwaya daga mujalid ibn sa'id daga abul waddak jabar ibn nauf daga abu sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yaqta'u salata shay'un wadra'u mastata'tum babu abin da zai yanke sallah amma ku tunkuɗe wanda zai wuce muku gaba iyawarku wannan hadisi shi ma bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda cikin sanadinsa akwai mujalid wanda malamai sun raunana shi hadisin da yake cin karo da wannan hadisi a zahiri na Aisha shine hadisin Abu Dharr al-Ghifari hadisin Abu Dharr al-Ghifari yana cikin sayo Muslim yake cewa yaqta'u salatul rajul idza lam yakun bayna yadayhi qilu akhiratir rahli alhimar wal kalb wal asw wal kalb al aswad wal mar'a idan mutun yana sallah bai sanya kwatankwacin itacen sirdi a gabansa ba jaki ya wuce ta gabansa ko kuma bakin kare ko mace sai aka tambayi Abu Zarr ما بال الأسود من الأحمر من الأسفر من الأبيض me yasa sai bakin kare me yasa sai bakin kare ba jan kare ba ba fatsi fatsi ba ba fari ba me yasa sai baki sai yace ya dan uwana ni ma na tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yace bakin kare yace al kalbul aswad shaytan bakin kare shaytan ne wannan hadisi ne sahihi to jumhur da suke cewa ba zai yanke ba abinda zai yanke sallar mutum suna cewa wannan hadisi mansukhi ne kusa akwai annasikh akwai mansukh yana daga cikin babi na ilimi mai muhimmanci babi ne a ilimi mai muhimmanci ma'rifatun nasikh wal mansukh a alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل saboda haka akwai annaskh akan shafe wata aya wani hukunci aka wani hukunci akwai shi alqur'ani akwai shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani musulunci ba lokaci ɗaya ya kammala ba a hankali a hankali to wasu hukuncan ana canza su daidai da canzawar lokaci da kuma yadda ake ganin ya kamata kamar giya ai kaga yadda hukuncin ta taho bai taho gaba ɗaya ba har aka kai ga haramta giya duk da cewa akwai wanda har yanzu suna jayayya cewa ba giya ba haramta ta ba akwai wanda har yanzu suna cewa ba inda Allah ce ka a sha giya alqur'ani ce Allah ce fajta dibu ce ku ne sai ma bai ce ko ku sha ba ‘yan ƙur'ani na ba abin da ba su faɗa ba ba abin da ba su faɗa ba saboda sun riƙe alƙur'anin sai da suka ga dama suka yi da shi yadda suka ga dama suka margwada shi suka tankwara shi suka faskara shi yadda suke so sai zaune yana faskara ƙur'ani ce yana fassara ƙur'ani faskare suke yi ba fassara to saboda haka hadisai ma akwai annasikh almansukh akwai littattafai da yawa da aka rubuta akan annasikh wal mansukh annasikh wal mansukh da wanda aka shafe da wanda ya shafe to wasu daga cikin malamai sun ce hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya shafe wannan hadisi na Abu Dharr ba wai ta suka hadisin Abu Dharr ƙarya bane ko ba su yadda da shi ba haka kawai irin yan dagaji da suke a sai suka yi nas mansukh ne hadisin Aisha hukuncin ya canza dalilin canza hukuncin kuma shine hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha suka yi hujja da wannan ce tun da gashi Aisha radiyallahu anha abinda ta fahimta akwai hadisai banda na Aisha banda na Abu Zar waɗanda duka suke nuna wannan hukuncin na cewa idan ɗaya daga cikin abubuwan na uku suka wuce ta gaban mai sallah sallar ta yanki wanda za mu zo mu ambace su akwai hadisin Abu Zar akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abdullahi dan Abbas akwai hadisin Abdullahi bin Mughaffal wanda dukkanin su kuma sun inganta kuma dukkanin su suna magana ne akan wannan matashiya idan mutum yana sallah kare baki ya wuce ta gaban sa ko mace ta wuce ta gaban sallar sa bai sa sutura ba ko kuma jaki ya wuce ta gaban sallar sa bai sa sutura ba hadisan suna cewa sallar sa ta yanki to jumhurin malamai da dama waɗanda suka tafi akasin bayanin abinda wannan hadisai suka tabbatar akwai bayanin da suka yi game da hadisan da irin yadda suka fassara su ko suka fahimce su daga ciki akwai wannan maganar nasku cewa hadisin Aisha ya shafe waɗancan hadisai abinda yasa suka ce hadisin Aisha ya shafe duka suka ce Aisha da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi har ƙarshen rayuwarsa saboda haka waɗannan sahabbai sun ba da wani labarin abin da ya faru da farko daga baya kuma aisha ta ga wani abu da ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ko ba ta ga canji ba har ta koma har ya koma ga Allah saboda haka hukuncin ya canza daga yadda suka sani wannan maslak ne daga cikin hanya ce daga cikin hanyoyin da wasu malamai suka suka yi mu'amala da waɗannan hadisai akwai sauran hanyoyin wanda za mu ji a karatu na gaba insha Allah yaya suka fuskanci hadisan da suka nuna cewa ga yadda hukuncin yake na waɗannan abubuwa uku inda za ku ga yadda malamai suke ta'amuli da abin da aka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai suna masa iban karan mahaukaciya ba suna bin abu a natse ta babin ilimi komai yana da ƙofarsa ka shigo abu ta kofarsa fatul biyuta min abwabiha amma ka ce zaka yi ilmi hawan kawara eh ka san kai ma ai zaka fado ne da da wato taka wanda duk ya suntumo daga kololuwar bene taka yana ga zai rai halaka zai yi to duk wanda zai wa ilimi irin wannan hawan kawara ba zai je ko ina ba saboda ka insha Allah a karatu na gaba za mu ji maganganun malamai game da wannan matsala matsala ce tana da muhimmanci kwarai da gaske saboda kana sallah a gida matarka mum ta zo ta wuce ta gaban ka to in kaga sallar ta lalace sai ku yi rigima ya za ki wuce mun ta gaban sallar sallar ka bata lalace baka ci gaba za mu tsaya anan insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh